إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله من أعظم الأمانات التي سيسأل عنها الأب يوم القيامة ولده وقد ذكرنا من قبل ستة مشاكل الآباء في تعليم أبنائهم القرآن الكريم والتي يجعلونهم يحبون تأليهم الدنيوي حبا أعلى من القرآن الكريم أو أعلى من المدارس القرآن الكريم السبب الثامن تقديم دروس الدعم وتقوية الدنيا على وقت القرآن فإن يحرص بعض الآباء على الإلحاق أبنائهم بدروس تقوية في الرياضيات واللغات والمواد المدرسية حتى لو تعارضت مع وقت حلق حلقة القرآن ويقول الدراسة أهم الآن والقرآن في عطلة قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فالله أمر بالعبادة أولا ثم تكفل بالرزق فكيف بأمر القرآن قدم ما أمرك الله به والله يتكفل بالباقي عباد الله وإن من الواقع والتجربة البركة في الوقت من بركة القرآن كم من طالب حفظ القرآن ففتح الله عليه في دراسته لأن القرآن ينزم العقل ويقوي الحفظ اجعل القرآن وقتا مقدسا لا يزاحم دروس الدنيا تأتي بعده لا قبله فيا عباد الله السبب التاسع اختيار المدرسة القرآنية الأقرب على حساب الأنسب دينا وعقيدة فقد يتخاصل الأب عن البحث فيختار أقرب كتاب أو معهد لبيته ولو كان فيه تساهل في العقيدة أو ضعف في التلاوة أو صحبة سيئة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فالوقاية يا عباد الله تكون باختيار البيئة الصالحة فكيف تقيه النار وأنت تضعه في مكان يضعف توحيده قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي ومؤلم القرآن وخليل الحلقة هو أول خليل فاختار له من يعلمه التوحيد قبل الهروف قال الإمام مالك رحمه الله لا يؤخذ العلم عن أربعة وذكر منهم من كان مبتع- مبتدعا يدعو إلى بدعته فالعقيدة قبل الحفظ وابذل جهدا في البحث اسأل عن المنهج عن المعلم عن الكتب المسافة التي تتعب فيها اليوم راحة لولدك خمسين سنة قادمة عباد الله السبب العاشر الاعتقاد أن حفظ ال- أن حفظ القرآن يؤثر سلبا على الم- على المجموع الدراسي الدنيوي وهذا خوف منتشر يقال بعض الآباء لو دخل القرآن سينشغل وينزل مستواه وتضيع كلية والوظيفة قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن التقوية أو ومن التقوى تعلم كتاب الله فالله وعد المتقي بالرزق والمخرج والتيسير في كل شيء حتى الدراسة قال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه رواه الترمذي فمن انشغل بال- بكلام الله بلغه الله ورفعه والرفعة تشمل الدنيا والآخرة والقرآن لا يؤخذ من الوقت بل يبارك فيه غير قناعتك القرآن هو, هو الاستثمار الذي لا يخسر علمه القرآن وسيعلمه الله كيف ينجح أيها الآباء لا تضايق الباقي بالفاني شهادة الدنيا قد يحرقها حريق وشهادة القرآن يقرأها الملكان في قبرك أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي شرفنا بكتابه ورفع به أقواما ووضع به آخرين والصلاة والسلام على من قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه أما بعد bayan haka ya ku yan uwa musulmi bayan dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai girma a gulguje huduban mu har yau bata gushe ba kan matsaloli na daga ɓangaren uwaye masu tunzura 'ya'yansu su so karatu na duniya karatun boko sama da karatun alkur'ani mai girma ko kuma sama da karantu na alkur'ani mai girma sanin kowa ne na daga cikin babba amana wadda allah maɗaukakin sarki zai tambaya kowane uba babu ba, babu wanda ba zai tambaya ba sai wanda bai a hidan ba cewa zai tambaya ka akan ɗanka a kudubobin da suka gabata mun bayyana matsaloli guda bakwai da ikon Allah za mu ci gaba da matsala ta takwas matsala ta takwas wadda ke sa 'ya'yanmu su hisan karatun boko sama da karatun alkur'ani wadda kuma matsalar daga gare mu ne shine cewa ƙarfafa karatuttukansu da wasu karatuttuka wanda suke da alaƙa da karatunsu na boko a lokacin da ya dace a ce karatun alkur'ani mai girma ne suke yi wato kwasan wani kaso na karatun alkur'ani mai girma a karanci karatun boko a cikin shi idan muka ɗauka karatun boko ana yin shi ne tsawon kwana biyar ko kwana shidda kenan kamata ya a ce idan aka yi wannan karatun tsawon kwana biyar karatun alkur'ani yana da kwana biyu kenan ko to sai ya zamanto cewa wannan kwana biyun karatun alkur'anin za a yi zalla bai dace ba a ebo wani karatu na boko wanda aka yi kwana biyar ana yi a yi shi cikin wannan kwanakin bi na karatun alkur'ani mai girma amma sai ya zamanto bayan wannan karatuttukan da ake yi kuma uwaye sai su ɗauki nahu sai su ce a ƙara tahiya kurde samidi ko kuma a ƙara tahiya kurde dimansh ba don komi ba sai don a ƙara koya mai karatun da ya kasance yana yi a cikin kwana biyar don ya gane wannan karatun da kyawu ko kuma don wani abu da ya nutse mishi ya fahimce shi da kyawu alhalin su kuma wannan kwanakin bi kwanakin mine ne kwanakin zuwa makarantar shi ne kwanakin karatun alkur'ani mai girma ne kinan don haka ya koyan uwa musulmi sai ya zamanto cewa shi karatun boko riba biyu da biyu yake ci a lokacin da ake yin shi makaranta ba ta iya ratsa shi shi kuma a lokacin da lokacin shi ya zo kuma hallau sai bokon ta ratsa sai ta ce sai ta ibi wani abu shi yasa ɗaya daga cikin malaman maraɗi yake cewa landi equal mardi equal mercredi equal jeudi equal vendredi equal kuma sai a zo wani sai ya ce diman shi kuma kurdi ratrafa shi radda za a karata alkur'ani mai girma idan kuka ɗauka ya koyan uwa musulmi yanzu muna cikin hutu wanda ya dace karatun alkur'ani mai girma ne yaro za yi daga litinin har zuwa laraba alhamis da juma'a sai ya zamanto hutu ne to kamata ya yi wannan hutun kamar yadda ekwal ke yi lokacin hutun na alkur'ani mai girma sai ta ɗauki ɗiyan kuma ta ce karatun bokon za su yi to mu ma alhamisu da juma'a kamata ya a ce ka ɗauki yaron ko dai ka kai shi wajen wani karatu wanda yake da alaƙa da alkur'anin wanda bai fahimta ba sai a ƙara fahimtar da shi wannan karatun ko kuma ka ɗauke shi ka kai shi wani aiki na hannu wanda zai ceton shi a nan duniya ba wai ya zamanto ba a ce yanzu alhamis da juma'a kuma sai ka ji an sake cewa kurde vacance na ni na shekara wai wadda za ta zuwa ta ikon to sai yaron ya fahimci cewa a lokacin alkur'ani ikwal tana da kaso a lokacin da ikwal take da lokacinta kuma a cikin alkur'anin har yanzu ikwal tana da kaso kenan diyan da za a yi a lokacin da ke da kwai ita dai ikwal tana da kaso ƙur'ani shine yake rasa lokacin karatun shi alhamisu da juma'a da ka bar yaranka su ta yawo to sai ya zamanto cewa tun da wannan kwana biyar alkur'ani suke ya zamanto cewa ka nemi wanda zai dinga tsare su abinda suka yi kwana biyar su dinga maimaita mishi yanzu na a masujidin sahaba suna nan suna koya ma yara kiran sallah a alhamisu da juma'a to sai ka ɗauki ɗanka ka kai shi a wajen da yake da alaƙa da addini saboda lokacin karatun addini ne ba wai lokacin karatun ikwal ba ne kenan wannan matsalolinmu ne mu uwaye muke kai su kurde ba kansa in kenan kamata ya lokacin karatun alkur'ani mu nuna musu lokacin karatun alkur'ani ne a tsaya a yi shi idan lokacin bokon ya zo shi ma sai a tsaya a yi shi amma kai ya zaman to cewa lokacin karatun alkur'ani mai girma ma mun ba boko wani abu shi yasa Allah madaukakin sarki mai girma alkur'ani mai girma sai ya fara sai ya ce wa amur ahlaka bi salati wastabir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah sannan kuma ka yi tsayuwa akan yin wannan sallai kaga sallah sai da zuwa makaranta ake koyan sallah shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya umarni da ita duk karatun bokon da muke son ɗiyan mu sai duniya ce muke yi ma to nan sai Allah ya ce in muka kiyaye karatunsu na makaranta Allah ya azama kanshi nauhin shi zai arzitar da su Allah ya ce la nas'aluka rizqa ba mu tambayar ka arziki Allah ya ce na hannu arzuku sharadin da Allah ya sa shine ka kula da sallar shi ita kuma sallai sai an zamna makaranta an yi karatu ake koyan sallai kenan dan haka ya koyan uwa musulmi to tunda Allah ya umarni da ibada to ya kake gani karatun alkur'ani mai girma wanda shi da shi ne ake ibada kenan dan haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa abin da yake ga hili ne babu albarka ga lokaci in dai babu albarkar karatun alkur'ani a cikin wannan lokacin ya zamanto cewa gaba ɗai lokacinka babu lokacin karatun alkur'ani to wallahi babu albarka a cikin wannan lokacin naka kenan don haka mu sani cewa shi karatun alkur'ani ko har da ce alkur'ani yana buɗa ma mutum kwakwalwa a cikin karatun shi na duniya da na lahira sannan kuma karatun alkur'ani yana tsara kwakwalwa sannan kuma yana ƙara kaihin har da ce karatu don shi ya samu yi ƙoƙari mu sama ɗiyanmu wani lokaci mai girma na karatun alkur'ani mai girma ya zamanto shi ke gaba sannan karatun duniya biyu baya amma idan ya zamanto karatun duniya shi ke gaba sannan alkur'ani ya taho baya to mu sani cewa akwai matsala mai girma ya ku uwa musulmi matsala ta tara ta ɓangaren uwaye wadda ke sa yaro ya ji cewa karatun boko yana gaba da karatun alkur'ani mai girma shine zaɓen mishi makaranta ta alkur'ani wadda take kusa da gida ba tare da diba aƙidar wannan makarantar ba ko kuma aƙidar wannan malamin ko kuma aƙidar masu koya ma ɗan karatu ba wai don komi ba yake zaɓen mai ta kusa da gida sai don saboda idan makarantar nesa take zai jin wahala kai su da medosu alhalin kuma makarantar boko kowa ya sani cewa idan za ka kai ɗanka kana bincika wace ikwal ce ake karatu na kirki kuma wace ikwal ce ake matsawa kuma wace ikwal ce ake sa dole yaro su ya yi karatu kuma ko komin nisanta za a yi ƙoƙari a dinga kai su za a yi ƙoƙari a dinga medusu amma idan aka zo ga makaranta ta alƙur'ani mai girma ana neman wadda ta yi kusa ce ko da makarantar ba ta dace ka kai ɗanka ba kinan da haka shi yasa ya kuyan uwa musulmi wasu uwaye suna sakaci akan neman maɗansu makaranta wadda take nesa ko da tana da inganci sai su ɗauki makaranta wadda ta yi kusa ko da ku akwai matsala ta aƙida ko da ku akwai matsala a cikin karatun ko da ku akwai matsala a cikin abokan da ke makarantai da Allah madaukakin sarki mai girma ce ya ayyuhal lazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ba wai ana nihin ba ka kare su shi kadai ne ka kai su makarantai a dole sai ka diba musu wajen da za su karatu waje ne mai kyawu saboda idan ka kai su waje ba mai kyawu ba idan suka girma wallahi suka gano inda ka kai su shi yasa suka kwashi wannan akidar ta banza wallahi ko kana cikin kabari za su ce babansu ne ya kware su ya kai su wannan wajen kinan kaga matsala a bangaren wa take matsala a bangaren ka take saboda galibi yaron da ake kaiwa makaranta yaro ne wanda bai san hakikanin miye daidai ba miye ba daidai ba kinan don haka ya kuyan uwa musulmi mu sani cewa ka kara ɗanka daga wuta shine ka kai shi waje wanda za a koya mai Allah maɗaukakin sarki mai girma shi kaɗai ne abin bauta babu wani abin bauta kuma bayan Allah maɗaukakin sarki mai girma shi yasa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa mutum yana akan addinin abokin shi ne wato abinda abokin shi yake shi shi yake yi sai manzan Allah ya ce to idan ka tashi neman abokin da za ka abuta da shi to ka diba ka gani ya dace ka yi abutar da shi ko bai dace ba kina idan ka tashi kai ɗanka makaranta kakka nemi makaranta wadda take kusa a'a ka diba ka gani wace makaranta ce ta dace ka kai shi ba wai wace makaranta ce ba ta hi kusa don kakka ɗoki ka kai makaranta wadda baka san wace aƙida ba ce ake koyawa a ciki ka kai ɗa makaranta ya zo ya ce maka ba zai aiki da hadisin manzan Allah tsira da hadisin Allah su tabbata a gare shi ba kawai sai da alkur'ani shi kadai kai kuma kana tunanin ka kai shi makaranta ka sabke nauyi a'a ya kamata ka bincika ya ne tsarin karatun yake ya kamata ka bincika wani littattafai ne ake koyawa makaranta ya kamata ka bincika wai wane ne malamin nasu meye tarihin shi ne ne karatun wannan malamin ba wai kawai ka duka ka mika ɗanka ba abin da ke kawo haka nan neman makaranta ta kusa ko da ba ta da inganci to shi yasa sai ka ɗauki ɗanka ka jefa cikin bala'i kana tunanin kai kuma ka kai ɗanka inda zai koyan karatun alkur'ani mai girma kenan da haka ya koyan uwa musulmi duk wanda ya san yana da ɗaya tashi kai shi makaranta to yana da kyawu ya bincika makarantar da ta dace ya kai shi ya koyan uwa musulmi matsala ta goma ta daga ɓangaren iyaye mai tunzura yara sai hisan karatun boko sama da karatun alkur'ani mai girma shine kulle cewa lalle karatun alkur'ani mai girma yana da tasiri wajen taɓa karatun shi na boko ana ganin cewa karatu bi baya haɗuwa shi yasa duk lokacin da yaro zai zuwa makaran zai zuwa ikwal yayi ne ya dawo sai a ce ya kwanta ya huta ba zai iya tahiya ya yi karatun alkur'ani mai girma ba kuma a wannan lokaci wasu ma suna jin tsoron haka nan saboda kan karatun bokon shi ya lalace sai a dinga cewa idan aka hada karatun ikwal da na makaranta to nauyin karatun shi na boko zai raguwa ko kuma duka a yi asarar ɗabin a zo matakin da bai samu arabin ba bai samu bokon ba sannan kuma bai samu aikin ba alhalin kuma in dai karatun za a yi to duka karatun yana haduwa saboda dama a ikwal in ba fanni guda ba ne ake koya mashi fannin da ake koya mashi ya kai fanni goma sha biyu a mataki na harkuma kenan in alkur'ani ya shigo zai cika mataki na goma sha uku ne saboda dama a makaranta a ikwal in an je ba lissahi ba ne kaɗai ake koya maka ana koya maka ya za ka yin magana da larabci ko kuma ya za ka yin magana da turanci ana koya maka ya za ka ma'amala da uwaye ya za ka ma'amala da abokai to don me yasa za a jin tsoron cewa idan ya taso daga ikwal wai cewa ya gaji ba sai ya tai makarantar marica ba a lokacin da ake ikwal duka galibi haka nan ne kenan sai a ce kenan yanzu menene ne yaran za su ganewa ikwal in nan ta yi mahimmanci tun da ita ake yi wa wancan sai a tsaida shi sai a ce ni sai a ce an gaji shi kuma allah maɗaukakin sarki mai girma abin da yake so ka ji tsoron nashi da ake fifita ikwal in saboda duniya ne to sai allah maɗaukakin sarki mai girma can ya ce in dai aka yi umarni da sallah aka yi umarni da karatun alkur'ani mai girma ya ɗauki nauyin shi ya ba da arziki yanzu kuma nabi sai Allah maɗaukakin sarki mai girma ya ce idan aka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mai girma shi kuma Allah maɗaukakin sarki mai girma zai samu maka hanya na samun abin duniyar da kake so ka samu idan ka yi karatun na boko Allah maɗaukakin sarki ya ce in ka ji tsoron shi to shi kuma tsoron Allah maɗaukakin sarki mai girma ba a samun ya sai da karatun alkur'ani sannan ba a samun shi sai da biya abin da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce to Allah maɗaukakin sarki ya ce idan ka haka nan to zai arzita ka ta inda ba ka tunani to dan me yasa ga sharɗan da Allah madaukakin sarki mai girma ya gayi dabi na farko yace wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa sannan abu nabi Allah madaukakin sarki yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib to dan me yasa muka nace akan gabatar da karatun boko sama da karatun na alkur'ani mai girma wanda Allah madaukakin sarki yace in ka bi shi ka ji tsoron shi to shi ya dokan makan shi nauhin zai arzita ka ba wai cewa zai arzita ka ba a alkawali Allah madaukakin sarki mai girma yayi cewa zai arzita ka kenan dan haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa idan ka koyi karatun alkur'ani mai girma kuma ka koyar da shi ko kuma ka yi aiki da shi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa Allah maɗaukakin sarki mai girma ya ce Allah ya haskaka huska bawan da ya koyi wani hadisi guda kuma ya koyar da shi ba tare da ya rage komi ba ba tare da ya ƙara komi ba kaji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba cewa ya ba Allah ya haskaka huskan wanda ya koyi wani karatu na boko ya koya ma wani shi a'a karatun alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya yi magana kenan don haka ya koyan uwa musulmi duk wanda ya shagala da karatun alkur'ani mai girma to Allah maɗaukakin sarki zai ɗaukaka shi sannan kuma ita ɗaukaka ta Allah maɗaukakin sarki mai girma bi take zuwa ba wai a lahira ne ba kadai a'a Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka ka a nan duniya sannan Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka ka a lahira sannan mu sani cewa alƙur'ani bai canye maka lokacin da za ka buɗe duniya sai dai ya sa maka albarka a cikin buɗar taka ta duniya sannan mu sani cewa yana da kyawu duk mu sauya tunaninmu akan alkur'ani mai girma saboda alkur'ani mai girma shi kadai ne abin da za ka yi ba ka yin asara a cikin shi amma duk abin da za ka yi a duniya kana iya asara a cikin shi banda karatun alkur'ani mai girma shi kadai ne wanda baka wanda baka asara a cikin shi sannan ka sani cewa koyan karatun alkur'ani mai girma da koya shi shine hanya wadda za ka samu taka tsira sannan mu sani cewa ya ku uwaye kada ku cushe komi akan karatun boko saboda kyalkyali ne saboda a lahira idan allah maɗaukakin sarki mai girma ya tashi kiran jahilai ko kuma ya tashi kiran masu lahi ka sani cewa wanda ya kware a cikin karatun boko idan dai bai karanci karatun alkur'ani mai girma ba a cikin wannan mutanen za a kiran shi babu inda za a kai shi bancin a cikin wannan mutanen saboda a duniya ya samu ɗaukakar da yake so amma a lahira ta wanda suka karanci karatun alkur'ani mai girma ne kuma suka bi hanyar manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sannan ka sani cewa za ka iya karatun boko ka hita da takarar da kake so wadda a nan duniya gobara na iya zuwa ta kone wannan takarar an sake maka ba za a sake maka ba ka sani cewa daga nan duniya ta ƙare amma karatun alkur'ani mai girma wanda ke cikin kankattun a cikin kabarinka mala'iku za su dinga zuwa suna karanta maka wannan alkur'anin mai girma kahin a ta lahira inda Allah maɗaukakin sarki mai girma zai bambanta ka da kai da uwayenka sama da kowa kinan don haka ya koyan uwa musulmi yana da kyawu karatun 'ya'yanmu na alkur'ani mai girma mu bincike shi sannan kuma mu yi tsaye a kan dole sai sun yi shi sannan kuma mu gabatar da shi a kan karatun sinagogu abinda muka waɗa na daidai Allah ya ba mu lade shi kuskure ko tutuba harshe wanda muka yi Allah ya hinu Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ba mu ikon ƙaurace mata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وأم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصل أهوالنا وأصل أهوال حكامنا اللهم أصل شباب المسلمين والمسلمات رب يسر لنا ولا تؤثر علينا رب يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب الخطايا كما ينقى ثوب الابيض من الدنس ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا